نعم الشاطبية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالاتك الأبرار والنار أثقلا وأشمم وارم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا وإدغام حرف قبله صح ساكن أصير وبالإخفاء طباق مفصلا خذ العفو وعمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا
waɗannan wasu ƙa'idoji ne guda uku yawa ko hudu an yi magana a kansu wanda dole mai karatu da riwayatu su si zai buƙace su Ka'ida na farko idgham a bijirowan idgham wato baya hana imala duk da sababin imalan zai bushe shi ne ce wala yamnahu idgham iz huwa aridu huwa dan da miri ne na al-idgham imalata shine mafulun bihi na yamnahu din idgham baya hana imala iz huwa yayin da shi idgham din aridun bijirowa yayi a zuwa shigowa yayi wa imala idgham din shi ya samu imala a nan da ya ce imala ta kal abirari a cikin ƙurani ba kal abirari aiko? babu akwai kitabul abrari akwai ma'al abrari ba to anan kafin din bi ma'ana misil ne yana daya daga cikin wurare masu matsala gun mai koyo kafin ne bi ma'ana misil imala ta din mudafun wannan kafin din mabniyun ala fathatin fi mahalli jarrin mudafun ilayhi taqdiruhu imalata misilil abirari imarata misilil abirari kamar misali ka ce ne ra'aitu kal asadi wannan kafin din mahurin bihi ne asalinsa ra'aitu misilal asadi to kama haka ne anan imalata misilil abirari shine imalata kal abirari din kenan imalar kalima kamar ko harafi kamar al'abrari ko kamar annar. To wannan ya ce, idigamin din da ya bijiro ya ce ba zai hana shi ba. Idigamin da ya bijiro ba zai hana shi ba. Misalin wannan shi ne, kalla in, kalla in كتاب الأبرار لفي نعم كلا إن كتاب الأبرار لفي to anan shi kamar yadda za mu karanta a babin imala shi imala din yana da sababi daga cikin sababbansa akwai alif akwai kasara in ka ce kitabal abrari sababin wannan imala ɗin kasara ne. To idan za ka yi idigamin kuma kasaran zai zama to sukun. To ya kamata ya zama ba imalan ne, tunda sababinsa ɗin ya gushe. To shi ne a nan ya yi tambihin cewa duk da sababinsa kasaran a sanadiyar idigam ɗin ya gushe ya zama babu. To amma shi idigam ɗin da ke bijirowa ya yi ba zuwa ya ya samu imala. Ka gane mutum zai zo ne misali gidan mutum ya tashe shi a gidan? Shi kasaran nan gidansa ne, saboda dan sukunin idigami ya shigo ba zai tashe shi a gidansa ba. Shi ne ma'ana. Shi ne imalata kal abreri, kal abreri wannari. Kamar wannan misalin sa. wannan ayan suna nan da yawa imala wanda
وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب النار ربنا eh, ربنا أين ne kenan wannan suratul آل عمران yawa ali Ali Imran.
saboda na bakara din إيه.
kina zaban nar din gaban sa ba إيه.
rabbana bane Ya, kina suratul zaban ne, Rabbana.
ali imran wakina zaban ne rabbana أمم، ربنا wannan shine ka'ida na farko anan da yace imalata kal abrari wan nari uskila din أمم، ba wai yana nufin أمم.
idgham din idgham din ya nauyaya kalmar bane anan uskila bi ma'ana bi ma'ana udghima ne أمم.
saboda shi idgham din yana daga cikin hanyoyin tashil ne sawwaka kalima ne baya cikin hanyoyin nauyaya sawa kalima nauyi kamar misali irin su tashili da muke yi أمم.
yi misali abin nan min khitbatin nisa'i ya wakinantum ba أمم.
kaga sauwaka ne Mm.
maimakon min khitbatin nisa'i a a din yana da nauyi sai muka mai da shi ya da kamar wannan haka nan ta- wannan ibdal ba haka tasili misali su wallahu yahdi man yasha'u ila ila ko hatta tafi a ila ila ha ila ka gani to sawwaka ne shi ma idgam din in ka ce manasika kum akwai nauyi manasikum shikenan ma salakakum ya ce salakum kamar yadda muka kawo misali wallazina amanu wa aminu salihatu be ka gani? wa aminu salihat jannat ka gani? to this tashili ne eh ma'ana yana nufin al'abrar da annar wanda aka yi idigamin ɗin ransu raɗinsu zuwa harafi na gaba. Wata wafana ma'al'abire rabbana wakina azaban ne rabbana alif ɗin uskila ɗin alif ne na tasniya.
نعم Yana nufin arraɗin al'abrar ɗin da annar ɗin ba su bi ba ne?
أمم.
uskila waɗanda aka yi idigami ɗinsu raɗinsu zuwa ah, harful mudgham na gaba da su أمم.
Eh, haka yake nufi Eh, wannan ka'ida na farko a nan da ya ce huwa iz huwa aridun ɗin kamar ya faɗi illar da ya sa idigamin bai isa ya hana imalan ba kenan kamar ya ce iz huwa aridun saboda shi din bijirowa ya yi shigowa ya yi ba asali ba ne ta yaya zai zo ya tada mutum a gidansa kamar ya faɗi wannan ne أمم.
ta usulubi adabi balaghi أمم.
kamar yadda ya saba wannan ka'ida na biyu da na uku نعم Eh, na biyun shine ishimam na ukun shine rauni روم. نعم
shine ya hana ishimami da rauni a wurare guda hudu ma'ana waɗannan wurare guda hudu to kar abin nan a wura- waɗannan wurare guda hudun kar ka yi ishimami kai kai rauni a yayin da kake idgamul kabir kuna نعم ji ba Eh, yayin da za ka yi idgamul kabir ka yi ishimami ka yi rauni amma banda wuraren nan guda hudu shine wa ashimin wa rum ashimin din filul amri ne daga ashimma yushimmu أمم.
ashimma ashimma ashimma yushimmu eh ashimma yushimmu أمم.
eh shine fi fi ashimma ashimim ko ka ce ashimma ka ce ashimim mudari'insa yushimmu أمم.
shine filinsa masdarinsa ishimam ishimam zai zo ya yi muku tarifinsa a can babi na wakafi saboda a babinsa ake karatunsa shine yake cewa والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما مسكن لا صوت هناك فيصعله ورومك إسماء المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا زي تعريف سألان كبا أنت إشمام eh, harafin da za ka yi wakafi a kai to in ka yi sukuninsa ka haɗa laifinka eh, ka haɗa laifinka wannan shi ne ake ce mishi ishmam shi kuma wannan الروم abin nan الروم a raumu kuma ka jiyar da wato na kusa da kai haraka ka gane na nesa da kai ka jiyar da shi sukuni Eh, in na ce ar-rahmanir-rahim wanda yake kusa da ni zai ji kasarar rahim me- me- me ba? wanda yake nesa kuma zai ji sukun kawai na yi نعم shi yasa ake cewa hazufu ba'dil haraka ma'ana wasali din ka rage mishi karfi نعم a ji shi kamar sukun shine arraum kenan bambancin sa da ikhtilas shi ikhtilas sulusin sa zaka cire shi kuma raumu ya wuce sulusi kamar sulusai ne shi yasa ma ake jin sa kamar sukun a nesa misali in ka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in to a laife ka nuna damman irabin damman a Mm.
laifinka wajen hada laifin ka gane to shine ishmami wajen tsayuwa yana so a nuna asalin harafin menene shi yasa akwai ishmam ishmamu haraka bi haraka نعم akwai ishimamu a wannan harfin bi harfin kala-kala na ishimam din Eh, misali kaman falamma ra'adu zulfatan siyat siyat ishimam ne na harafi Mm. kaman asalin si'a din wannan yaɗin asalin sawau ne daga sa'a ya su'u ne wajen faɗan yaɗin ka a- an ji sautin wau ka gane ishimam na harafi kenan kamar yadda suke sai suke kiran karanta kila kila kana ji wannan mujarradin ya ne kila kila yaɗin a ɗan muryan wau ka ya ɗan fita ishimamu ana ce ishimamu harfa ake ce masa akwai ishimamu haraka Eh, duk karatunsa zai zo a babi na wannan wakafi da kuma wuraren da ishimam da raumu din zai shigo نعم amma akwai shi a cikin fatuhul mu'ayyid ta jumidul warsha babi na wakafi ga wanda yake so ya duba shine warum din kuma amru ne na raumu daga rama ya rumu rau wa ashimim kayi ishimami warum kayi raumu amma fi ghairi ba'in wa mimiha a wani ba da mimun wanda suka haɗu a waje guda biyu Bawun- bawun da bawun da abin nan bawun da ba'un ko mimun da mimun suka haɗu kar ka yi ishimami ma'alba'i kuma kar ka yi ishima'i idan mimun ɗin ya haɗu da ba au mimin ko kuma bawun ɗin ya haɗu da mimun akasin wannan ba'un da ba'un su haɗu mimun da mimun su haɗu wannan wadi'i wadi'i ne ba'un ya haɗu da mimun kamar yu'azzib man yasha karatun mu na jiya Mm.
wa fi man wa fi man yasha ba yu'azzib haythu ma atamudu ghamun fajri al-usul li ta'assula wannan yu'azzib man yasha yu'azzib man yasha ba da mimun ya haɗu shi kuma haduwan mimun da ba kuma wallahu a'lam bi imanikum Allahu a'lam bima fi anfusihim go yawa irin wannan to shine haduwan su haduwan mimun da mimun kuma wallahu ya'lam ma fi samawati ya'lam ma asalinsa ya alamu ma ba eh, sai a sa haduwan kuma ba'un da ba'un eh, نعم
haduwan ba'un da ba'un menene misalinsa eh, mai sunana bai kawo ba ne
نصيب برحمتنا من نشاء yawwa nusibu bi rahmatina man yasha shine nusi yusib bi rahmatina To waɗannan wurare guda hudu yusib bi rahmatina sannan ya alamma sannan kuma yu'azzimma yu'azzim man yasha sannan kuma wallahu a'lam bima ku wallahu a'lam bi imanikum waɗannan wurare guda a fudu ishimami da muka yi magana a kansa kuma bayanin zai zo a babin wakafi haka raunu da zai zo duk ba su halatta a waɗannan wurare guda hudu ba نعم a nan ya ce wakun muta'ammila amma ka mayar da hankali sosai galibin tatimimul baiti abin imamu shatibi ba tatimimul baiti yanzu zaka za zaka ga wasu mawaka suna da dabaru wai kana ko in kai ma- mai koyo ne a harut ko kafiya wai koma yaya ne zai fi kawai so kake kafiyan ya zo da shi kuma ba haka bane ma'anan shine farko tukunnan kafin ka kafiya shi yasa ke ce al-ma'ana awwalan qabla saja wal kafiya eh shi yasa takallufi yake shiga waƙi ai Allah manzo Allah yake cewa kul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min almutakallifin wasu na cewa wa ma ana min ash-shu'ara'i shu'ara sune mutakallifai kai koma yayanka ne kawai wato a, baitinka kafiyarka kawai ya haɗu Eh, irin wake-waken da Rabi'u Usman baba yake na Hausa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama shi koma yaya dai kawai kafiyan da ya ɗauko kawai ya ya cika to gaban wannan ne to shi in ka lura imamu shatibi ya kawo ma kafiya rawi ya fada saboda wani abu ne a nan ya ce abu shama a cikin sharinsa ibrazil ma'ani yake cewa ban ji agun al'imamu shafibi ba yawa ban ji ba amma yana kyautata zaton dalilin da ya sa nan ya ce wa kun muta'ammila shi ishimam ɗin abin da ya sa aka ce kar a yi a wuraren nan guda fudu saboda ba zai yiwu ba ne shi kuma raumu ɗin zai yiwu illa iyaka riwayatan ka gane mun sha bayanin cewa shi harkan kira'a da riwaya a riwayat ana buƙatar riwaya tawaturi ne ba wai kawai mujarradin yiwuwarsa a nahu haka ne a irabi haka ne a sarhu haka ne kamar da su ibnu jinni suke so ya zama ka gane to saboda haka ya ce wa kun muta'ammila din cewa a nan mun haɗa ma ishimamu da raumu ɗin nan kar ka ɗauka hukuncinsu ɗaya ne shi ishimam ɗin haɗa leɓe biyu ne a lokacin da za ka yi ka gane haɗa leɓe yanzu misali wallahu a'lam kaga leɓe biyu ne ya haɗa yi illa iyaka an ce kar ka haɗa ne iska ya fito tsakani ba to shi kuma ba- ah, ah, shi ma dama kuma ka hada lebe guda biyu din to ba zai yiwu ishimam ishimam ba saboda shi ishimam din kamar yadda ya faɗa wal ishimamu itbaku shi- shifahi bu'aida ma yusakkanu ne a gani? yusakkanu ne to shi kuma raumu din zai yiwu saboda raumu yadda muka faɗa shine hazfu hazfu sulusai da haraka ko ka ce hazfu sulusil haraka iftila sulusai da haraka ba to to shi raumu din zai yiwu to anan kuma ya hada ma guda biyu duka wa ashimin wa wa ashimin wa rumfi ghairi ba'in wa mimi ha ba to karka dauka kawai an ga gwamutsa su hukuncin su ɗaya ne shi ishmam din ba zai yiwu bane a tatbiqi ba zai yiwu ba a tatbiqi amma shi raumu din zai yi amma ba a yadda a yi bane a wuraren nan guda shine wa kunnu ta'ammila din kenan ai mutadabbiran inji mai sunana kalaman na abin nan kalaman ulama fi kutubi haka mai sunana ya faɗa ka yi tadabburi kamar yadda hankalin maganganun malamai da suke faɗa a cikin littattafansu kada ka karanta shi sha kawai ya wuce eh shi yasa mutanen da ba sa gaggawa a harkan ilimi malam namu yake ce mana ya sauke alfiya a baiti da ɗaya ne kaga in kwanakin ajere ne ma kwana dubu ɗaya ne kwana dubu ɗaya nan kana buƙatar shekara uku bai taba ɗaukan baiti biyu ba ya ce kawai zai je yake gaya mana rahimahullah wa radiyallahu anhu ya ce ba zai manta ba a baiti ɗari cici miyaram yaran na alfiya na farko a nan ne shiwayen mayararsu da ke shi dama asali ya zo malaminsa shiwayen ma ne tun kafin shan ibrima ya shigo a gane shi ne wa ba'aduhum a'araba mutlakan wa fi zalhazfi ayyan ghairu ayyin ayyan ghairu ayyin yaktafi وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الهذف أيا غير أي يكتفي أي غير أي يكتفي أيا gane da muka yi ta'ammuli sosai baitin yana isharar rasuwar shau a noma yana isharar rasuwarsa saboda shi hazifu din shi mutuwa din ai haziful insani min ka'imatil hayayi mutuwa din shine cire mutum a list din rayayyu hazfu din cirewa kaga wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi zal hazfi ko da yace ayyan ghairu ayyin yaktafi din ka gane mana duk wani rayayye zai bi bayan matacce zai je ya same shi ka gani a wurare guda biyu isharar rasuwar shau ainuma a cikin baiti a nan ne shi ainuma ya rasu bayan ya rasu abubuwa da yawa suka faru daga ƙarshe dai aka samu nassin wasiya na shau ainuma cewa duk mutumin da yake ɗaukar karatu a gona to malaminsa goni Mustapha a wasiyarsa kuma limami juma'a shi ma goni Mustapha ne wanda ya saba wannan kuma ba zai ji daɗin rayuwarsa ba da shi ne su malan da ire-irensu shehi shi suka koma gun shi al'imam Mustapha asalin al'imam Mustapha zamilinsa ne abokin ilimin neman iliminsa ne tare suka su bude littafi su karanta wajen guni a ba. To shi ne da yawa wasu suka ce a yaron nan da ba karatu ma yake zama yake yi ba ka gane sai hidima da ko littafi tebo ruwa bai zauna ba mu ma mun fi shi karatu au ko kuma in yi karatu ma gunmu yake zuwa yake maimaita su sauransu aka wawasu ɗaiɗaiku ire-iren su malamin suka zauna har shi al'imamu mustapha ya je samu shek ibrahim ya ce gafa takardar abin da wani aibu mai rubuta cewa ni zan zama malamin almajiransa ina ne karatu yaushe ne karatun da zan zama malamansu shau ya ce ba shi ya rubuta ba ya ce je ka zauna kar a kawo wani littafi ka ce ba ka karanta ba da da yawa mutane sun dauka wai ana yin samun karatu ne kawai da nakali nakal din sunnarsa ne karatu ba wanda zai karatu ba tare da nakal ba amma za a iya yin afuru za a iya yi maka afuru ba eh wannan abu sananne ne sananne ne a cikin karamomin waliyai sun sha bayani akan wannan sani shehu bundi ma kaga ya ce ba bai zauna yayi karatu ba yayi da karatun qur'ani almajirin shi abdulrazak wanda ya rubuta littafin tarihin hul faida fi ardi mangari littafin da na karɓo shi tare muka je na karɓo? yawa a ga littafi ne ga yi nan anan a je muhimmi ne sosai to shi ne wannan to shi ne wa kun muta'ammila ka'ida na na hudu bayan ishimami da raumu na biyu da na uku ka'ida na hudu shine wa idghamu harfin qablahu sahha sakinun asirun asirun din khabar ne na muftada idgham din yace idghamin harafi qablahu sakinun sahha asalin sakin rubuta qablahu sakinun sahha kafin wannan harafin akwai harafi mai sukuni sahihi sahatin fil madi ne wa fa'ilu damiru mustatirin fihi jawazan taqdiruhu huwa yarji'u ila sakin wal jumlatu jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in na'atu sakin tukunnan ya gayara eh saboda kun san akwai akwai ka karanta ilmul ma'ani akwai wasu lokatan da zaka rubuta sentence jumla sai ka rasa wanne za ka kawo farko wanne za ka kawo ƙarshe yanzu anan idan ya ce wa idghamu harfin qablahu sakinun saha kaga nazimin da shi gaba qablahu sakinun qablahu sakinun saha ko ya ce wa idghamu harfin saha sakinun qablahu kaga wannan shi asalin jumlan wa idghamu harfin saha sakinun qablahu wai daga mu harfin qablahu sakinun saha ka gane to shine sai ya canja ya canja asalin jumlar sentence din sai ya gina shi a haka zan ba ku misali da wannan aya da yake cewa wannan ayan ne yauma ya yauma ya ci ba'du ayati rabbika لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أصلنسا لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل إيمانها cikin wannan jumlan ne asalinsa lam takun amanan min qablu din na'ati ne na nafsan din la yanfa'u nafsan lam takun amanan min qablu imanuwa jiran da ba ta yi imani ba kafin wannan waɗannan ayoyi ka gane kaga kenan lam takun amanan min qablu din sifa ce na nafsan din amma aka aka kawo aka ɗauko aka aka ga idan an yi haka din wato shi abinan fa'ilin fa'ilin yanfa'u ɗin zai yi nisa sosai. Azin fili fa'il da magulu ba zo su yi nisa yi. Don ya ce, la yanfa'u nafsan imanu haka gani? A nan nafsan mafulun bihi muqaddam ba, asalinsa la yanfa'u la yanfa'u imanu ha nafsan ba, to shine aka kaddamar da mafuli bihi ba to idan an ka ce la yanfa'u nafsan lam takun amanan min qablu imanuha an raba tsakanin fi'ili da fa'idinsa yayi rata eh shi yasa yake cewa qur'ani zai koya maka kowanne fannin ilimi wannan shi yana daga cikin ilimin a harkokin ilimi ilimin ma'ani kenan eh to shine anan ya ce asirun shine khabar ɗin mubtada idgham yana nufin idghamin harafi wanda kafin wannan harafin akwai sukuni sahihi ma'ana akwai harafi mai sukuni sahihi kafin harafin da za ka yi idghamin sa ɗin almudgham ɗin a gane akwai harafi sahihi sukuni a nan kana da abubuwa guda uku ne kana da harafi sahihi sukuni kana da harafi mudgham kana da harafi mudgham fihi wanda mun sha bayani dama rukunin rukannai biyu ne dole a same su a idghami al-mudgham al-mudgham fihi to al-mudgham din kafin sa akwai wani harafi sahihi abinda ake nufi da harafi sahihi sahihi harafin da ba harful illa bane ba ali bane ba waw bane ba ya bane ba kuma harful lin bane to ma'ana harafin da baya cin huruful maddi baya cin huruful lin to idgamin wannan harafin asirun yana da wahala yana da wahala a tatbiki wa bil ikhfa'i tabbaqa shi mai karatu zai yi tatbiki da ikhfa'i ne zai yi tatbikin mafsil wato gaba a nan mafsil ɗin gaba kamar misali gaɓoɓi na dabbin mutum abin nan mahauci idan ya yanka dabba ba kowanne gaba zai dinga sarewa ba ya sare cinya ya cire ya sare wannan ya cire ba to shine laraba suke cewa tabbaqal jazzarul mafsil suna cewa haka a larabci ma'ana mahauci ya ware kowanne gaba cikin dabba filla filla ya ware su ya ajiye su daban-daban tukuna aka zo ya zamanto misali duk mutumin da yayi abu tsaf a gane sai a ce tabbaka zaidun mafsilan masal ya zamanto cewa zaidu ya yi abu zam kamar da mahauta suka zo za ce ga kai da kafafunsa ba ga kayan ciki gunsa a gane ga nama an ware ga kasussuwa a gane to wannan shine tabbakal jazzarul mafsila to shine anan masal aka mayar da shi masal cewa tabbaka zaidun ana ce tabbaka zaidun mafsilan abin da ake nufi zaidu ya gama yin komai ya gama yin komai kawai to anan ya ce shi ƙari mai karatu wato zai zai yi ikhfa'i ne idan ya yi ikhfa'i ya gama yin komai zai ikfayi wannan harafin da zai yi harafi wanda yake da sukun din zai ɓoye shi wannan ikfayi wasu na kiran shi al-ikfa wasu na kiran shi ikhtilas ikhtilas ma'ana ba zai ba da sukunun nashi full ba zai karanta sukun din tsakatsakiyan wato wato abin nan harafin da ya gabace shi tsakatsakiya ya kawo misalai ma ya sauwaka mana ya ce huzil afuwa wa mur summa min ba'di zulmihi wa fil mahadi summa al-kulli wal ilmi ya ce fashmula misalin sa huzil afuwa mur bil urfi huzil afuwa mur afwa afwa da ke abinan har saha sakinin din a nan shi ne fawun mai sukun din fawun yana cikin hurufin illa ne baya ciki haka min ba min ba di di wannan ainun baya cikin hurufin illa wa fil mahdi wa fil mahdi haun baya cikin hurufin illa kuldi kuldi lamun mai sukun baya ciki al'ilbi lamun miskun shi ma baya ciki waɗannan duk hurufu ne sahiha kuma suna da sukun harafin da zai zo bayan su kuma ana su a yi da gaminsa to saboda haka su za a ɓoye su ba za a fito da su ƙwararro ba kuzil afwa murbil kuzil afwa amur haka nan min ba zulmi min ba zulmi haka nan misali wannan abin nan قالوا كيف نكلم من كان في المحسب يا من كان في المحسب يا ذاك قوي وانا انا ce mishi ikhtilas ikfa haka nan zaka ce abin nan lahum abin nan lahum darul khuld جزاء لهم دار الخلد جزاء خلد جزاء hakanan misali wannan ayan wannan qala inni wa hanal azm minni washta'al wa hanal azm minni cikin wannan wannan ilm abunan abunan بعد الذي جاءك من العلم ما لك بعد الذي جاءك من العلم هي إخفاء to shine ma'anan anan da yace fashmula wato ya kawo maka misalan daban-daban ne wannan din zai kasance a mislaini in ka duba khuzil afwa mislaini ne harufa guda biyu iri ɗaya ne in ka duba kuma sauran mutakariban ne shi kuma al'ilma shi ma mislaini ne abin da yake nufi da fashimula ɗin yana nufin wato ka haɗa misalan nau'o'in guda biyu duka daga shamula ya shimulu ma'ana in mislaini kake so kuzil afwa al'ilma a gane in mutakaribai ne kuma ga su shi yasa muke cewa a shatibiya babu ta timimul baiti saboda kafiya ko rawi kenan to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu yawa aikin da zamu bada a wannan babi shi ba ta tibiki ba zai yiwu ba idan muka samu al-idgham kabir yin alfatul kabir fi sardil fi sardil idgham kabir din nan to a dauke shi a fito mana da misalan suratul fatiha buɗe muke da shi shine a الرحمن الرحيم مالكي نعم سورة الفاتحة كنا نعم سورة البقرة إن كشك كما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هايني haka nan ka wuce can gaba wai za ki lahum aminu wai za ki lahum la tufsidu haka nan misali wanda yake cewa walau sha Allah la zahab binuri da zahab haka dai suna nan da yawa to idan ya kasance aka ciro kowanne har kowanne idgham kabir idan aka cire shi za a faɗi nau'insa mislaini ne ko mutaqaribai ne kasancewa ba kowa ne yake bambanta tsakanin takarubi da tajanusi to kawai a ɗauke su duka kawai duk a wanda ba mislaini ba ne kawai a ɗauke shi takarubi ne sannan idan harafin yana da sharaɗin idghami to sai a kawo sharaɗin sannan kuma wannan ɗin me yasa a faɗi wajihin da yasa ya cike wannan sharaɗin misalin ka ce innahu huwa tawwabu aga innahu huwa ba to wannan ja ɗin hudin ba a la'akari da shi saboda ba asali ba ne inna huwa inna huwa eh kasancewa shi da miri ɗin wani lokaci za a ba shi damma a ce hu wani lokaci za a cire can a ce hu shi ne misali yarda hu da kun baka gani yarda hu la kuma ce yarda hu ba duk da akwai abu amrin basir yana ja ya gane domin haka ne shi susi baya amfani da jan da ya zo a gane haka nan kamar kaga ibnu kasir fihi din yana karanta shi fihi a gani zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin fihi haka nan duk haul kinaya wanda yake da harsun maddi sukun gabaninsa wama an sanihi ila shi wama an sanihi illa shi ne wanda buɗe hafs ya mishi wa fihi muhanan ma'ahu hafsun akuwila shi ne fihi muhana buɗe ga hafs kamar yadda hafs yake da imala buɗaya mujireha mujireha to kamar wannan ne to wannan ne zai sa wannan babin a iya tattibikinsa sosai ko da ba gaba ɗaya littafin ba a duba sura ɗaya biyu haka a cire kuma a faɗi sharuɗan abin da yake da sharaɗi sharaɗin da ke mun karanta kala biyu ne akwai sharafi na duk har sharaɗi na dukkan harufan shine walam tudagh walam tudaghan maftuhatan ba'da sakin bi harfin bi ghairi ta'i da yake ce wa alamu wa amala dinnan wannan yana daukan hurufi goma sha shidan gaba daya daga nan kuma wasu daga cikin suna da sharuɗa yawa shine wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ai mana fatiya wannan